عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء
muna cikin sunan bakara suna ta biyu za mu tashi a kan aya ta dari biyu da hamsin wanda zai karanta mana ayar Qur'ani shi ne ala ramma sai ya ji aliyu dan maulanmu sai da Usman Bauchi wanda zai fassara maulanmu Shehul Islam a Shehu Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara wa shi lafiya. Amin. Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت قدامنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين yaƙi ba ya kaure tsakanin ɗalubu jalur da rundunan ɗalur waɗanda ba da zo yayin da waɗanda ba su sha ruwa ba mutum ɗari uku da goma sha uku nan da ba su sha ruwan da aka hana a sha ba da suka fito yaƙi sosai suka rinkarci jaluta da rundunarsa lokacin annabi dawud yana cikin rundunar shi ɗaro a wadda ma bara su da jaluta shi rudi yi gano sai suka ce rabbana ya allah ubangijinmu abin alaina sabran ka zuba mana ka zuba mana hakuri kar mu yi abin kunya mu gudu wurin yaƙi ka za mana hakuri a zuciyarmu ka riƙe ƙafafun mu kar mu gudu a wurin ayyana saboda ko tabbatar da mana ka tabbatar da digadigan mu yadda ba za mu gudu ba wa suna ka ba mu nazara alƙawai ga waɗannan mutane alkebiri na kabarai to ya nuna da mutanensa kenan.
فأذرهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على
فاغلبوه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفاسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين yayin da aka kara nan da nan sai su mutsuru jama'an dalutu da suka roƙi Allah wanda suka ce a kafin fiyatin kalilatin lalabar fiyatan kaziratan bizinillah Allahu ma'asabirin kuma suka roƙi Allah Allah ya tabbatar da diga su ya zuwa musu hakuri da zuciyarsu sai suka samu nasara sai suka karya yakin jalo suka samu nasara akan jalo ba hazamuhum bi iznillah sai suka karya su da karfin Allah da izinin Allah wa qatala Dawud Jalud shi kenan annabi annabi Dawud yana cikin rundunar Daludu ne sai yana cikin sojojinsa sai Allah ya bayi nazara shi sai ya kashe Jalud da shugaban kafirai kafirin annabi Dawud sai ya kashe shi wa ta wurla murga wa hikimata daga nan zamanin da ba hada ba a hada zakanin annabci da mulki annabci gidan annabci daban gidan mulki daban sai wannan ranar ne aka so mu hadawa annabi dawud da shi annabi ne to da ya kashe jalud sai ya zama shi ne sarki shi ne annabi aka hada mu فاعلموا بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة الله يباش ملكي يباش حكمة وتزن شريعة كتكيانا الله شينا كيكرا حكمة كذا كيكرا سنة مزو الله صلى الله عليه وسلم حكمة وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه الله يتندى النبي داوود مما شاء بالله قداما أشين أبوه كمان كير سلكي kamar sauran sana'o'i wanda suke masu amfani wanda shi yana yi na hannunsa lokacin dawud ya lut wa ati wallahu mulku wa hikmata wa allamahu mimma sha wa rabbana tibabu lillahi nasa ba don Allah yakan kawo mutanen kirki masu karfi su tura mutanen banza ba da wazirin da ai da duniya ta baci amma duk lokacin da miyagu suka tashi tsaye sai Allah ya kawo mutanen kirki ya ba su karfi sai su ture wa'ancan mutanen banzan din a daula da babu layin na zaba ba bai bazin ba don mutane Allah ya kan sanya su ture junansu ba musulmi su ture kafirai wato mutanen kirki su ture mutanen banza da fasu da baya gaba da fasatil arzu da kasa ta bace ولكن الله أما شاء الله أبني سبحانه ذو فضل ما أبو من فضل على العالمين وتالكين
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين waɗannan ayoyin Allah ne muke karanta maka ya Rasulullahi hukunce-hukuncen aure da hukunce-hukuncen saki da hukunce-hukuncen ila'i da hukunce-hukuncen shayarwa da hukunce-hukuncen idda da hukunce-hukuncen har muka zo nan shi alkur'ani yakan kawo ista in ya karanta maka ista ya kawo maka tauhidi ya karanta maka tauhidi ya kawo maka hukunce-hukunce don saboda an halicci dan adam da neman a kowane ba sauya kagarwar su nama ake kawo musu daga fadan allah da ruwan manɗo wato ruwan zuma sai suka ce sun kosa da naman da ruwan manɗon a ba su wani abin da yake zura a bayan ƙasa min bakaliya wa kumiya a samu ganyaye wa kumiya da abubuwan ƙasa da su ci saboda haka ƙurani in ya kawo wannan daga baya kuma ya kawo wannan daga baya kuma ya kawo wannan saboda kullum ya zama ana cikin sabon abu tilka ayatun ba natluha alayka bil haqq wannan ayoyin Allah ne kuke karanta maka ya rasulullah muna karanta maka su bil haqqi da gaskiya babu waruya babu wakila babu taraddud babu gaurani babu khilafun a cikin maganar alqur'ani نتلوها منا كرم تامك بالحق لغسيا وإنك والله يا رسول الله وإنك والله كيدنا لمن المرسلين والله كان cikin manzanni in ji Allah bai ke wada idan Allah ya ce annabi Muhammadu manzo ne har da rantsuwa duk wani ya ce ba haka ba sai me ba komai maganar Allah shine gaskiya Allah ya ce annabi Muhammadu wa innaka lamin al-mursalin idan wani kafiri ya ce lasta mursalan Allah ya ce wa innaka lamin al-mursalin idan wani ya ce wani kafiri ya ce shi bai yarda da annabi Muhammadu wanzo ne ba shi dai ya yarda da dan Abdullahi ne a rubuta haka Allah ya ce Allah da kanke Muhammadur Rasulullah kaga magana ta kare kenan wa innaka lamin al-mursalin ya Rasulullah kai wallahi kana daga cikin manzannin Allah
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan jama'a na manzanni manzanni dubu ɗari da ashirin da hudu wato dukkansu annabawa gaba ɗaya kenan to a cikinsu sai ya fitar da mursalai ɗari uku da goma sha uku a cikinsu a fitar da ulul azmi guda biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da annabi ibrahim da annabi musa da annabi nuhu da annabi isa to su ne ke kiran su ulul azmi min rusuli mafiya girma mafiya daraja mafiya ɗaukaka daga cikin manzanni kenan tilkar rusul waɗannan jama'a na manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifi da junan su waɗansu sun zo da su daraja amma dukkan su manzanni ne annabawa kuma annabawa ne annabawa ne waɗanda ba aikowa gaba ɗaya an haɗa da waɗanda aka aiko shi ne aka ce dubu ɗari da ashirin da hudu waɗanda aka aiko daga cikinsu ɗari uku da goma sha uku kudu da arziki ko guda biyar tilkar rusul faddalna ba a zama rabar Allah yana ce wani ƙarfi faddalna ba a zama nabi na rabar hakika mun fifi da rajin annabawan da ba aiko su su masu fi junansu nan ko manzanni tilkar rusul faddalna ba a zama rabar manzanni ma mun fifi da junansu تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله a cikin manzanni akwai wanda ya yi shahara da yin magana da Allah shine annabi Musa kenan minhum man kallama Allah wa raba ba'dahum darajat a cikin su ba kowanne su wanda Allah ya ɗaukaka darajojin su da yawa annabi Muhammadu kenan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine Allah ya bibita shi cikin dukkan manzanni gaba daya ya bibita shi cikin dukkan halitta gaba daya sallallahu alaihi wa sallam wannan ko yana bayyana a cikin karatu na alqur'ani da muke karantawa kullum ubangiji tabaraka ta'ala ya bibita annabi ibrahim akan annabawa amma ya mai da shi khalilur rahmani amma ya bibita annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mai da shi habibullahi in ana lissafa darajojin annabi Muhammadu na farko dai an aiki kowane annabi zuwa ga jaba maso amma annabi an aiki zuwa ga duk duniya gaba ɗaya kowane annabi za ka ce wa ila adi da kawo hudan wa ila samu da kawo salihan wa ila kowane ne da Allah ya aiki ɗan uwansu garinsu jama'ansu amma annabi Muhammadu da ka ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kai mun aike ka ne zuwa dukkan mutane gaba daya kai kai mai yin albishir ne kai mai yin gargadi ne shi manzon jama'an mutane ne manzon aljannu ne manzon mala'iku ne masu lalari sallama dukkan wata halitta a gargashin darajar manzon Allah ta gaji sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aike shi gaba ɗaya zuwa ga duk duniya gaba ɗaya kuma Allah ya ci ga manzanci da shi shi mai hikima in yana abu mai kayatarwa to na ƙarshen ne zai zama ya fi kowanne ƙayatarwa shi ya nema mutu da ya zama na ƙarshe shi ne ya fi dukkan annabawa din sallallahu alaihi wa sallam kuma kowane annabi Allah yana kira kira da sunansa don da tare da darajojinsu bayansa ne kaji ya ce ya adamu ya nuhu ya hudu ya salihu يا شعيب يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا هارون يا يا يا يا زكريا كون النبي يا واني يا واني يا واني النبي محمد وها سيك يا الله يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل أمام رجل يا محمد دور يقول يا من جرم النبي محمد shi ma kenan da yi shi yadda ke ba shi girma balle balle mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kare Allah ke je ka abin da ka faɗa duk na yadda ni na faɗa duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa amma a ce ku bar rasulu fa khuzuhu ma da ya ku alfanta duk abin da Allah ce annabi ya ce ku yi na yadda ni ne ce ni ku yi dabin da ne wani ce ku bari na yadda ni nake ku bari sallallahu alaihi wa sallam fifikun annai muhammadu akan halitta yana da yawa an karanta da yawa a cikin alkur'ani na darajojin annabi sallallahu alaihi wa sallam farfa ba zan daraja wa atayna isa ibn maryam albayyinat hakika annabi isa dan maryam shi wa mun bashi hujjoji mun bashi mu'jizozi kamar yadda ake karantawa cikin alkurani kamar raya matattu kamar yi wa kutare yatsu kamar yi wa makafi idanu ga su nan dai shi ma an masu an ba su mujizozi da yawa amma mujizozin da gaba daya da mujizozi annabi musa an ba shi mujizozi amma da karshe ce wadda dace na musa ya tinta ayatin bayyana ce mun bai wa annabi musa mu'jizozi bayyanannu guda tara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yana daga cikin mu'jizozinsa Allah ya ce kafirai magiya annabi su kawo sura mai kama da sura alqur'ani guda ɗaya suka kasa kawo wa sura ɗaya kuwa mai aya uku kamar wal asiri kamar al'ina da ya kalkautara suka kasa kawowa kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahadda wato yana takara da kowane mai jayayya da shi a cikin mu'jizojin alqur'ani fiye da dubu biyu domin ayoyin alqur'ani dubu shida ne da wani abu sallallahu alaihi wasallam bargar faddalna ba da tilkar rusul faddalna ba da mana ba min bakar da Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس النبي موسى يا مغنى الله amma nan a ƙasa a duri shi na suka yi magana a gindin dutse amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Musa kamun ya samu yin magana da Allah a ƙasa din ma sai da aka ce je azumin kwana 30 tukune zuwa gana da Allah ya zuzin kwana talatin zai je ya gana da Allah ya kurkure bakin ya shirya ya ka ce masa wajen da kurkure bakin ka ya ce ai bakin mai azumi wari yake yi Allah ta ai warin bakin mai azumi ya fi kowane turare kamshi a wajen Allah to ka je ka ƙara azumi goma su zama arba'in ya ƙara azumi goma suka zama arba'in to ku ya samu ganawa da Allah a gindin dutse ya ɗuri shi na a nan ƙasa amma na musu lalata da zai gana da Allah yana bacci aka taje shi taje Allah yana kiranka bayan ga masa wani abin da zai gana da Allah ba yi hau buraka ta kai shi gudus daga nan ya sadu da dukkan annabawa suka yi masa mubaya daga nan ya tafi ya wuce zambai bakwai ya wuce hujubai ya je inda ba sama ba gaza ba duniya ba da'ira ba komi ba kowa sai Allah zalla ya gana da Allah annabi Musa abin da suka gana da Allah duka an faɗa mana abin da suka gana din amma annabi Muhammadu ba gaya mana abin da suka yi da Allah ba ya ce ba auhe ila abdi ma auhe daga nan sai Allah ya masa wahayin abin da ya masa wahayi ya ba shi ilimin mutan farko da mutan ƙarshe ya ƙara masa ilimin da mutan farko da mutan ƙarshe ba su da shi sai ya ba shi guzurin sallah hamsin yana dawowa wajen annabi Musa annabi Musa ce ya roƙi Allah Allah ya rage wannan yayi wa al'umma yawa aka roƙa aka rage aka sake roƙa a rage har sallah ta zo biyar sai ya zama shikenan Allah ya alƙawari in ka aikata aiki aiki mai kyau guda ɗaya zai mai da shi goma sai sallah biyar din da aka mai da ita sallah hamsin man ja bi jannati wal ashra amsalha amma sauran ganawa da suka yi da Allah ba gaya mana ba sallallahu alaihi wasallam آه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس sai muka karfi annabi isa da mala'ika jibrilu yana yin yawo tare da shi wa yadda bi rusul qudus wa law sha Allah maktazal alladhina min ba'di min ba'di wa ja'u bayyinat bayan wayannan annabawa mutane akwai wanda suka koma cikin duhunsu na kafirci da jahilci suna kashe juna wannan duka a cikin sanin Allah a cikin yardan Allah walau sha Allah bakta zalu da Allah ya ga dama da wannan abu bai faru ba da bai kashe junansu ba walakin Allah ya ma Allah ya wani ma yuridu mai iko ne mai aikata abin da ya ga dama ne shi Allah kuma la yusaru amma ya faru ba akan baza dambe subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله هنا كرم wannan kira kullum kaji Allah ce ya ayyu allazina amanu to kai sauraro da kai ake duk wanda ya imani da Allah da annabi da shi ake wannan alqur'ani ya faɗi ya ayyu allazina amanu sau 89 kiran kiran muminai amma ya yi wadda na gabaru sau ɗaya kawai aka faɗa ya yi wadda na gabaru ta ta zai yau amma ya yi wadda na amanu sau tabanin da tara aka faɗa a ƙurani to duk lokacin da aka faɗa ka saurara za a ce ku yi wani abu za a ce ku bar wani abu abin da aka ce ku yi dole a yi abin da aka ce a bari ko lalle a bari an fi komin ɗayi ba ne an fi komin marzannakun ku ciyar da wani abu daga cikin abin da muka arzuta ku na dukiya ku ciyar da miskinai ku ciyar da marayu ku ciyar da bakirai min gaulin ya ce yawon la bai ofi wa la kullatun wa la shawa da sauri tun lokacin tun wata rana ba ta zo ba wata rana mai ban tsoro mai girma da ake kiranta alƙari'a tu alƙari'a alhaqa tu alhaqa asaka duk sunayen da ne sunayen tashi kiyama saboda girmanta la bai umfi wa la kullatu in an je lahira a nan duniya duk abin da ka rasa in kana da kuɗi sai ka je kasuwa ka saya amma a lahira la bai umfi babu ciniki a lahira wala kullatun ba abokantaka wanda za ta yi amfani da yi an kulla ta tun daga duniya a nan amma wajen rana ba za a kulla ta nan ba cinikin ma akwai cinikin da za a yi tun daga nan duniya inna Allah hashtari min mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna amma yan je lahira ba a kullu ciniki lokacin ciniki ya wuce duk abin da za a yi a duniya ake yin sa in an je lahira sai za ka bako la bai fi babu babu ciniki a cikin wannan rana wala kullatun ba abu gantakar da za ta yi amfani a wannan rana a kullata a wannan rana sai dai an riga an kulla tun daga duniya a rakin lawo ba a rakin lawo ba don alhaƙi Allah wai mazin bazu bi bazu illal muttaqin akwai wadatattaka da za ta yi amfani amma wanda aka kulla ta tun daga nan duniya za ta yi amfani a lahira amma can lahira ba za a kulla ta ta yi amfani ba wala kullatun wala shafa'a babu kuma ceto a wannan rana sai dai ceton da aka kulla tun daga duniya annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sahabbai za su yi ceto alkur'ani zai yi ceto malamai za su yi ceto amma tun daga duniya nan aka kulla in an je sai a zartar والكافرون هم الظالمون kafirai su ne suka cuci kansu suka hana kansu jin daɗin lahira malawa suka ce alhamdulillah mun gode wa Allah tun da Allah ce alkafiru na humul zalimun bai ce alzalimu na humul kafirun ba tun da yake dukkan muna cutar kanmu an wa zalimai ne amma Allah ce alkafiru na humul zalimun kafirai su ne alzalimai domin saboda ayar suratul luqman inna shirka la zulmun azim al-kafirun hum az-zalimun
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allahu wannan suna na Allah shine shugaban sunayen Allah kowane suna sai an dawo da shi kan wannan suna in gaji ar-rahmanu sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne al-maliku sunan Allah ne al-quddus sunan Allah ne as-salamu sunan Allah ne amma ba za ka ce Allahu sunan wanda abu sai sunan zatin Allah kuma sunaye yawanci in ka in ka rage haruffansu sai su daina aiki amma wanda Allahu Allahu in ka dauke alimin sauran sai yi aiki ya zama lillahi lillahi mulku samawati wal ard in ka zage rage lanjaye sai ya zama lahul mulku wa lahul hamdu to da sunan Allah ne in ka rage ali ka ci alimin ka ci lanjaye ka sake ci lanjaye kamar hakuri daya sai ya zama sunan Allah sai ya zama huwa Allah shi ne maka dai shi saboda haka shine babban sunan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake shugaban halitta gaba daya to haka bakara take shugaban surorin alqur'ani haka ayatul kursi take shugaban ayoyin alqur'ani Allah la ilaha illa hu Allah babu abun bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa shi kadai الله لا إله إلا هو الحي القيوم شيني الحي القيوم mai rayuwa wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka duk abin da yake rayuwa sai ya haɗu da wannan rayuwa yake rayuwa alhayyu alqayyumu wanda yake ya wadata da zatinsa in an ɗauko farkon sunan alhayyu din aka ɗauko sunan farko sunan ƙayyumu din in aka haɗa su ma sai su tashi zama sunan Allah sai ya zama haƙƙo haƙƙo haƙƙo ne sai ya zama sunan zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tadun duni huwa al-batil الله لا إله إلا هو الحي القيوم من ظل يتوبيوا أبو هريرة قادم دبينا زكاة sai wani ya zo da daddare na sanda zai kwashi dabino sai na abu hurera ya tashi ya kama shi ce za ka sai za ka yi zata ko na kama ka zan kai ka wajen mazuwa ja na tuba na tuba su sake wani ni mai iyalai ne da Allah a na matsu ne ka sallame ni kar ka kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na yi alkawari wajen sake ba na yi alkawari wajen sake ba ita ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya waye Abu Hurairah je gaishe je ya kai da mutumin ka nan ya daddare yace kaji kaji ya zo da yayi min kukan mutsuwa amma ya ce ba zai sake dawo je ha zai sake dawowa idan dare zake yi sai mutumin ya sake dawowa yana san da yana diban dabino Abu Hurairah kai mutumin jiyar nan ne ba da kai alƙawari ba za ka da za ka dawo dawowa kai yanzu ka zan kama kan kai wajen manzo Allah ce na duba ka gyale ni a cikin mutsuwa nake kai ya kai shi ganin kyale shi da gari ya waye abu hurera ya kai sa wajen manzo Allah ce ya kai da mutumin da ka kama jiya ya ce ya sake dawowa ya ko ya ko sake yin alkawari ce ko ya yi alkawari zai sake dawowa dare la uku ya ya zo ya ce ka zan kama ka zan kai ka wajen manzon Allah ce a ruwa mun asiri kar ka kai ni wajen zan baka fa'ida fa'idar da zan baka idan za a kwanta da zai ka karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi babu shaidani babu iblis zai zo kanka Allah zai kiyaye ka idan da gari ya waye je ya kai da kamin min kalan ya je ya zo ya ce mini kyale shi karin kawo shi wajen ka amma zai bani fa'ida ita wace fa'ida ya baka yace ya ce mini in zan kwanta bacci in karanta ayatul kursi Allah zai kiyaye sharrin ibilisai sharrin shedanu sharrin komai da komai yace ka ga wanda kake magana da shi din nan kuwa shedan ne fa yace ya gaya maka gaskiya amma shi makaryaci ne fa'idar da ya baka na tarkuzi gaskiya ne amma shi makaryaci ne saboda haka shehu yake ba da dariya yana cewa kun ji dai shedan makaryaci amma in ya ba da fa'ida da ayatul kursi a rike a yi shi ga wannan gaskiya ne ɗariƙar nan ta wata tijjaniya da wani abu ne ya bamu ba shau tijjani ba walla za ta amfani mu balle jikan manzon Allah ne ya bamu istighfari salatin annabi la ilaha illallah wa zai ji wannan ba su da amfani to saboda haka akwai fa'idodi da yawa malamai sun ce idan mutum ya samu damuwa neman wani abu a wurin Allah ya yi alwala ya yi salatin annabi yadda ya samu in ya karanta ayatul kursi dari uku da goma sha uku Allah zai biya masa bukatarsa ya zai yayi masa damuwarsa idan mutum kuma yana ji gama aljannu suna damunsa kullum in zai kwanta ya karanta ayatul kursi kafa hamsin Allah zai rawa da wannan irin damuwa sallallahu alaihi wasallam Allah la ilaha illa hu al-hayyul qayyum shi yana cewa shi tauhidi hawa uku ne akwai tauhidin amawa akwai tauhidin khasawa akwai tauhidin khasatul khasat tauhidin amawa shine su ce la ilaha illallah ko la ilaha illa huwa don saboda su suna nesa da Allah ne shi za su ce la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi na khasawa kuma su suna halarci ne fadan Allah kullum abin da suke cewa la ilaha illa anta suna tare da Allah ne la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya da cancanta sai kai suna tare da Allah amma na kafir da kafiri sun zo riga sun kare ma baki daya wato amsa tana zuwa ne daga fadan Allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana shi lokacin da yake faɗin la ilaha illa ana baya na kuma bai san ma yana faɗa ba kamar yadda annabi Musa da ya zo a gindin bishiya a tsohon zina a duniya shajarci ai ya musu in yana lawo bishiya ta yi magana ta ce musa ni ni ne allah a gari ko bishiyar ya gani kuma ita ce take ita ce allah amma allah ne ya yi magana annabi musa ya ji magana a jikin bishiya kamar yadda allah ya yi magana a a jikin bishiya aga Allah yana yin magana a bakin bayinsa su ce la ilaha illa ana amma ba da'awa suke yi ba Allah ne da kansa yake la ilaha illa ana Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm shi Allah la ta'khudhuhu sinatun gingidi baya kama Allah wala nahum balle bacci gingidi ma baya kama Allah balle bacci wata rana annabi Musa ya yi tunani ce Allah ubangijin mu yadda shi baya bacci ya kai masa wahayi ya samu kwalabe guda biyu ya cika su da ruwa sai ya cika su sai aka bashi aka hana masa bacci dare uku ganin rannan yana da gida kwalaben aka saka masa bacci bacci ya dawo kwalaba na tana dukan kwalba kwalba tana dukan kwalba kamu wani lokaci kwalaben sun bugi juna sun faffashe gaba daya ruwan ya tafi ganin da ya warka sai aka ce musa ina kwalabe ina ruwa ka gani kwalaba guda biyu kawai da yake kana bacci ka kasa riƙewa ni da nake rike da sama da kasa da komai da komai ya zai ji in girgiri ko yi bacci wala ya udu la allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da yake sama duk abin da yake kasa da abin da yake tsakanin su komai da komai gaba ɗaya da na Allah ne duk abin da yake sama da kasa da abin da yake tsakanin sama da kasa da abin da yake hankali baya gano inda yake komai da komai na Allah ne da kuma abin da wani man zallar ya shawo inda hu illa bi izni wa ka zamu zai yi ceto a wurin Allah sai dai in Allah ya ba da izini illa man zai lahu rahman wa qara sawaban akwai ceto in an je lahira wuri yayi wuri ya matsuwa ta yi matsuwa bayan Allah za su kai jama'a ya kamata mu nemi manya su roƙi Allah ya tattauta wannan abu a sallai mutane masu tafiya aljanna su tafi aljanna masu tafiya wani wuri su tafi wani wuri amma yanzu matsu wannan tayi ga rana kusa da mutane kai na tabarbaza kenan ya za mu yi ya za mu yi mu je wurin annabi adam shi ne duk wanda ka gani nan taron nan in dai ba mala'ika ba ba ne ba ɗansa ne mu je mu roƙe shi ya roƙi Allah Allah ya tallafi mutane sai aka je wajen adam adam kai ne uban talikai mutane allah ya zaɓe ka ya ta ka allah ya sa bala'i kusan maka su ji ka taimake mu wannan irin rana kai magana da allah allah ya ba da ceto a tsallayin mutane ya ji a tun da nake ban taɓa jin tsoro kamar yau ba allah ya yi bishi irin wanda bai taɓa yi ba irin yau ni ma ta kaina nake yi karin je garin neman neman shi ceto wasu mutane a tada maganan abin da nake a cikin aljanna ku je wajen annabi nuhu shi yasa ya sha wahalan kafirai a cikin manzanci a je wajen annabi nuhu a yi masa kirari a yi masa kirari a gaya masa ya ni ma yau tsoro nake yi ba na ba zan iya yin wannan magana ba akwai ma wata addu'a da na yi da nace la ta zarar da da yaran kar mu kar mu ji ta da wannan magana maza maza ku miƙe ku je wajen annabi ibrahim khalilur rahmani ya je wajen annabi ibrahim ai maza kirari ai maza kirari ya gaya masa magana ce a a ni ma ina jin tsoro ina jin tsoro na ban taɓa jin tsoro irin yau ba ta kai na nake ku je wajen annabi musa a je wajen annabi musa ce kai ne mai magana da allah kai ne kaza kai ne kaza ai masa kirari ya ce ni ma ta kai na nake ina jin tsoro ku ce ku tafi wajen annabi isa da gaji wajen annabi isa annabi isa ba zai bata lokaci da magana kaza kaza a kar ku tsaya ko ina yau ba mai iyawa sai annabi muhammadu ba mai iya wannan rana sai annabi muhammadu sai a je wajen annabi muhammadu an ji an faɗa masa ya faɗi ya sujjada ya wa Allah wani irin kirarin da bai taɓa yin irinsa ba ya faɗi kalmomin da ba taɓa koda masa irin irinsu a zaman duniya ba sai Allah ce daga kanka da kake so ce ceto nake so an baka daga kanka an baka sallallahu alaihi wasallam ana na'a in dashi da ne waje annabi Muhammadu kenan ya ce an yi aka garba ka makamin Muhammadu Allah ya fifita shi ya zaɓe shi ya tarin sama da ƙasa da ko'ina da ko'ina damuwa ta samu an rage mawarwarewa shi da shi shi kare sallallahu alaihi wasallam man zalla ya to inda hu wane ne zai ceto a wurin Allah illa bi izni sai da izinin Allah ya rabu Allah ya san ma bayna aidihim ma qalbu ma bin da yake gaba da halitta da abin da yake ba da duka yana tare da shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a halitta ba su da ilimi ba su dama su wani abu da cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama ya ba su wala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وهي كرسيه السماوات والأرض كرسيه الكرسي الله وهي يايل السماوات والأرض sammai da ƙasai gaba ɗaya an ce cikin hadisi da za a ɗauki sammai da ƙasai a za zuwa cikin cikin kursiyin Allah sai su zama kasar izrahimatin ulgiyar fitursi kamar surulluka guda bakwai aka zuba a cikin garkuwa irin garkuwan abin da ake kariya da shi wajen yaƙi saboda girman halitta saboda yawan halitta wala udu hibzuhuma hibzuhuma kiyaye sammai da ƙarfe da abin da yake tsakanin da komi wala ya udu ba zai nauyi Allah ba ko shine al-aliyu madaukaki al-azimu mai girma
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين باب تيلة أشياء الدين قد تبين الرشد من الغي hanya ta tsira ta gaskiya ta riga ta bayyana a fili hanya ta ƙarya ta wahala ta shiga wuta ta bayyana a fili to kana da hankali ga hanyar da za ta kai ka wuta kana ganin ta wuta za ka ga hanyar da za ta baka shiriya za ka shirya aljanna aljanna za ka kana da hankali sai an ce maka ɗauki hanyar shiga aljanna tukuna sai an ce ka bar hanyar wuta tukuna ai ba ba tilas kowa ya riga ya gane hanyar gaskiya hanyar shiriya hanyar ƙarya hanyar bata la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb wato shari'a ya bayyana fili bata ya bayyana fili kuma ya kurbi dahu da zuwan billahi duk wanda ya kafirce wa wani Allah wani Allah ce dahu wato ana kiran shedan dahu ana kiran kafiri dahu ana kiran mai girman kai dahu kai duk abin da yake tsakaninka da Allah ya shiga da shi daga Allah ana kiransa dahu wa man yakur bi dawud wa yu'min billahi duk wanda ya kafirce wa dawud wani Allah wa yu'min billahi imani da Allah fa ga tamsaka bil urwati al-ukhra wannan hakika yayi riko da igiya mai karfi mai tuka uku uku mai karfi wa man yakur bi dawud wa yu'min billahi fa ga tamsaka bil urwati al-ukhra dan bi zamanaha wanda ba ta tsinkewa ita igiyar wallahi shi Allah sami'un mai jin abin da ake faɗa ne aliyu masanin abin da ake aikatawa ne
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من ال- والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخرجونهم من النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات آه، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آه، الله يا الله الله wanda muke magana sarin nan ubangiji mu tabaraka wa ta'ala waliyul ladina amanu shine mabujin lamarin ay mu'minai shi mu'mini waliyin Allah ne Allah ma majalisin lamarin mu'mini ne yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da mu'minai min adh-dhulumati daga dubban kafirci ila nur zuwa ga hasken musulunci wallazina kafaru kafirai kuma awliya'uhum at-taghut majalisin lamarin su sune taghut damu duk abin da zai shagaltar da kai gabarin Allah in shaidan ne ko kafiri ne ko aboki ne ko ubangida ne ko macice ko menene duk abin da ya raba ka da Allah sunan da dawo an taɓa yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa a munafiki da kafiri suka yi shari'a gaban manzon Allah sai gaskiya ta bayyana shi kafirin shine da gaskiya munafikin ba shi da gaskiya daga nan aka zallabe su da aka zallabe su suka dauki hanya sai shi munafiki ya ce maganan nan ba da aka faɗa wa annabi ba faɗa masa ita daidai ba a rigingine aka gaya masa ya kamata mu je wajen abdullahi bin ubayyin mu gaya masa yadda aka yi sai shi kafiri ya ce wa ni ban san wani abdullahi bin ubayyin ba muhammadu dan ku dai shi nazari shi kuma ya mana shari'a idai sai ainihin sai munafiki ce mu je wajen sai na umaru ya ce mu je da duka ke so da aka je wajen sai na umaru aka mayar masa da magana sai ya ce annabi ya yi hukunci din ya yi hukunci din amma kai bai zauna maka ba hukuncin ya ce ai ba gaya masa maganar daidai ba ne shi ya zaya ya yi da argingine shi ya zaya wannan hukunci ya ɗauki wannan abu ya baiwa wannan mutum wanda ba musulmi ba yace haka aka yi to tun da baka ji daɗin wannan wancan hukuncin ba bari zo baka hukunci wanda za ka yi da shi yanzu kin na bore shi gida ya dauko da kuma yanzu ya zare shi fat ya zare shi kafin munafi sai aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai sai na wayo ya zare kan musulmi ya ce umaru ya zare kan musulmi har abada umaru ba zai ba zai wannan jarumta ba da ya ji ya zara ga kai mu'mini umaru har yanzu har abada ba zai wani irin jarumta ba ya kashe musulmi ba zai yi ba sai ya kira su ya aka yi aka yi aka yi aka mai da magana sai Allah ya saukar da hukunci cewa alam tara ila alladhina yadhumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ga waɗansu mutane suna rai cewa wai sun yi imani da kai sun yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar mutanda da mutane yanzu amma wai in shari'a ta tashi za su kai shari'a wajen ɗahutu wato shi abdullahi da ubangiji yau ya zama nan shi ne ɗahutu na gabana a yuridu na yadda haka wani ɗahutu wa ga domin ruwa ya koro bi ai an riga an gaya wa musulmi karka yarda da wani abu da Allah duk abin da ya raba ka da Allah ɗahutu ne an musu umarni su kafir cewa dagudu su yi imani da Allah yuridu shaytanu an yudillahum zararan bayina wannan abu shaytan ne yake zai wanda wasu mutane bata manisanci kaga nan shaytan ya zama dagudu Abdullahi da Ubay ya zama dagudu to abin da ya raba ka da Allah dagudun karga yadda karbu da Allah karga yadda karbu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويريد الشيطان أن نعم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت kafirai kuma jibantar lamarin su ɗago da shaitan da ke jibantar lamarin su yukur yura kuma ya nori ila zulma su binta su daga cikin hasken musulunci su tura su cikin dubban kafirci shi an yi jami'in duhu saboda hanyoyin kafirci suna da yawa dukkan su duhu ne hanyar musulunci kuma haske ne guda daya ke za aka aka bayan jami'a nur ba sai aka jami'a zulmat wallahu dukkan yana mina nuri da zulmat ulaika wannan masu barin hanyar Allah hanya mai haske su ba da hanyar shedan su ulaika wannan ashabun ne su ne ma abuta shiga wuta kuma su khaliduna za su dawo ma cikin wuta
alhamdulillah alhamdulillah ɗaukar lafiyar tambayoyi tambaya da cewa Allah kara wa shekaru lafiya da ce mutum zai ya ya auri kanuwan kakansa ta wurin wasu abubuwa na
tambaya na cewa mutum zai ya auren kanuwan kakansa ta wurin wasu abubuwa
kanwar kakarsa ya
kawar fitar ruwa wurin wasu abubuwa wani ya rasa kanwar kakarsa ai ai kakarsa ce kuma ta zama uwarsa bai zamana komai kasan komai kasan da aka yi ayo ba su guje ba tana da kanwar kanwar uwarsa ce ta koyar uwarsa ce idai ai haramiyarsa ce ta wajen uwa uwa- uwa ce ita
akan kala ta tambaya ta biyu mai tambaya na cewa shi ne ke azumi sai su ruwa na leda sai ya azumi na ya huda ledan sai ya manta sai ya sha ruwan kafin ya kula yana tambayan cewa ya azumi shi ruwa ya sha kafin rana ta faɗi da ba ta da yawa.
tun rana ba ta faɗi ba ai tun rana ba ta faɗi ba saboda minti ɗaya ta faɗi sai ya sha ruwa azumin sa ya karye kamar makaman mace ce saura minti ɗaya rana ta faɗi sai jinin haila ya zo mata azumin ta ya karye
sai tambaya ta ke sai tambaya ta gaba Hmm.
mai tambaya na cewa idan mutum ya yi addu'a ya gama ya ce Allah ka yi min abu kaza domin albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wani malami na yana cewa wani yin haka ba ta shi ne mai tambaya mai tambaya ke
cewa albarka annabi da mutum ya yi addu'a eh ya ce Allah ka yi min kaza ka yi min kaza albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh to shi ne wani malami ke cewa wani yin haka ba ta shi ne mai tambaya
ba a faɗin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ce babu ko kuwa annabin ne ba bijahi rasulillahi wa kan inda Allah wajihan annabi Musa ana ce inda Allah wajihan annabi Musa annabi Isa ana ce wajihan fi dunya wal akhirah amma shi manzo Allah ba za ta bijahi rasulillahi ba alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan itigadi ne na wadansu masu kiran musulmi shirkai din nan ne kuma annabi ba su bashi ba kenan ai ana kiran komai a roƙi Allah ya bayar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam har aljanna muna neman ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu aljanna hannun annabi Allah ya yi mana zuwa mu albarka annabi Allah ya ba mu alheri duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
Akwai wata wannan mai tambaya yana tambaya ne game da maita to
ya ce wai wani ne ke da mai da ya kashe mishi dan uwa to shi ya samu ya rama shi ma ya kashe mace da mai dan ba amma ba ta gobe ba shi ma ya rama da mai dan ya kashe wancan mutum da mai dan amma ba da bindiga ko da wani abin tisawa tun da ya ce wanda ya yi maita ya kashe masa dan uwa in yana so ya rama sai ya rama da maita din amma da ma- ba da makami ba shi wannan wani abu ne da Allah yake yi a wata rana wani sahabi radiyallahu anhu ya yi wanka to kyakkyawan mutum ne ga kuruciya sai sai wani da ya gani kan Allah wannan wannan mutum da kyau kashi wannan mutum da kyau kashi wannan mutum da kyau kashi sai kazan sai ya rashin lafiya yanzu ne yanzu nan ya je ya ka je wajen manzo Allah manzo Allah da kace yana da kyau me yasa baka baka ce tabarakallahu ko ko wala hawla wala quwwata illa billah maza ka je kai masa kai ka wanke jikin ka ba shi ya sha zai da aka wanke wajen duwawunsa aka bai wanda ne sha sai ya warke irin wannan wani abu ne na ɗabi'a ta ɗan adam da da ruhanai ah, yakan faru tsakanin mutane da mutane idan ka ka ga wani mutum ya ƙayatar da kai to in ka ga tsayin to zai ka ka ce tabarakallahu asanu khaliqina
Allah sai ƙungiyar Fijiyanin Islam za ta magarfi lokacin ɗaurin suna yi koda suka ta suka ce suna yi fatan alheri Allah ta ga mai alheri kuma suna da wasu bukatu suna roƙon addu'a gare ka Allah ya musu bukatunsu to da bidiyar islami da wannan magarbi ko na magana da sauran dukkan bidiyar islami da dukkan musulmi Allah biya mana bukatun mu. biya mana bukatun mu.
ya dori ya kai mafita Allah biya bukatun mu Allah ji gan mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da wadan mu da wadan mu Allah za ka wa shegunan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu shirin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya dukkan mu da wurin Najeriya saukar da albarka da alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira kiyam shirin duniya da lahira Allah ya karbar doyin mu Allah ya karbar doyin waɗanda muke musu addu'a Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahiru Bauchi.
Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah فاتحة لصلاة الفاتح
كلام صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتح